أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله حقيقة شيء الله تبارك وتعالى يحب ينا شاوى ينا سن الذين متانندا يقاتلون سكي سياوى سبود الله سنا ياكي صفا سنا سهو سهو متاني كينان wanda suke zuwa yaƙi su yi sahu-sahu su haɗe kamar yadda muke yin sahu a wurin sallah Allah yana shawar su ba sa gudu ka annahu idan su suka tsaya wurin sahun yaƙin nan in ka hange su sun kankame wuri ɗaya kamar dai bunyanin gini ne marsusun wanda aka riga aka tsara ya mammanne da juna sai ka ce dai an yi gini da blok wanda kasar dai an tsara gini haka za ka ga sojoji mayaka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun jera su yi sahu-sahu a wurin yaƙi wato kamar yadda sojoji muke ganin suna yi suna faretin nan to haka sojoji mayaka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke yi suka yi sahu-sahu sosai ba a so a bar fili tsakani don karshe don ya shiga to Allah yana shawar irin waɗannan mutanen shi ya sama annabi ya ce irin wannan lokacin duk wanda yake wurin wannan sahun to idan ya roƙi Allah addu'arsa karɓaɓɓiya ce haka mutumin da ya je aikin hajji shi ma addu'arsa karɓaɓɓiya ce haka addu'a wanda aka zalimta ka cuce shi ya ce Allah ya isa nan take Allah ne ce ni ko wallahi zan ishe maka da an tsoron na kwaloba da hini ko ba duniya ba ne sai na saka maka fiye saki zalimci ma yake da matsala don annabi ya ce abubuwa biyu Allah ba zai bar su sai an je lahira a saka mutum da su ba a tun a duniya sai an ba mutum tumu ya ci tukuna na wato ne ya zuka wa ba al'amri kenan tun duniya sai mutum ya ga sakamako ma'ama yadda haru lahu yau malkiyama bayan abin da aka ajiye masa ranar kiyama shi ne zaluntar mutane ko da kafurai ne domin inna Allah ya muru ya muru bil adl wal ihsani kuma inna Allah ya muru bil qisti Allah yana horon mu mutane da mai adalci ko kafiri ka cuta yace Allah ya isa wallahi Allah sai ya isa masa a duniya mutum ya hadu da bala'i balle ba a lahira ya biya wannan abin lokacin da bai da abin biya in ba ka da lada ɗibi zunubansu sai a zuwa mutum to haka matsalar iyaye saba ma iyaye iyaye su ce kai ba sabon Allah kuma ka ƙi in suka yi dama ka yi hagu idan suka yi gabas ka yi yamma to Allah ba zai kyale ka sai lahira a kama ka ba a'a tun a duniya sai an kama ka Allah ya kama ka ya gwada maka bane tukuna sannan lahira kuma mutum ya samu abin da ya samu na azaba to su suna daga cikin addu'o'in da ake karba wanda suke wurin yaki da addu'ar matafi da addu'ar dan uwa musulmi ga dan uwansa bi zaharil gaibi lokacin da dan uwan baya nan kai masa addu'a bayan ba shi nan wato ko bayan ya daga kuma yana lahira ko yana duniya amma baya gaban ka to duk Allah yakan karbo dannan addu'o'i Allah yaqul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus sun kankame yadda ga sangina wanda aka kan aka harhada ta wato da buluk ya kankama
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يا موسى يا رسول الله إذ قال موسى تنافس lokacin da annabi Musa ya faɗa li qaumihi ga jama'ar sannan nasa Allah ya tura annabi Musa kan ma karanta a baya zuwa fir'auna da shi da mutanen sannan shi fir'aun to annabi Musa ya ce musu wa'azi amma ba su karba ba to Allah ce gaya musu mutanen kan nan su ma yahudu da nasarar su ji ilkalan Musa ne kaumihi lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'ansa ya kaumi ya ku mutane na lima don mi dubu da ni kuke cuta min baka talamuna haƙiƙa ku riga kun san anni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah nake zuwa gare ku amma bai kamata ku cuta mini ba sun cuta annabi Musa a farko ne sun ce shi ba manzon Allah bane ba annabin Allah ne ba sun ce ba su yarda ba kuma sun ce masa yana da kayan maza domin suna zuwa wanka a kogi suna tubewa amma shi annai musa baya tubewa mutum ya je ya tube a kogi yana wanka babu madauri haramun ne mutum ya tunda al'aura sani a banza yana daga cikin abubuwan da imam malik ya samu fatahi a farkon lokacin sannan ya je wanka a kogi mutane duk sun tube amma shi ba iya tubewa ya ce ya je ya tube sai tuna wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yumin billahi bil akhir fala yakhdu wanna illa bil mizan kai ke banta wurin yin kewayawa wurin wanka sai da madauri sai ya samu daurinsa ya to bayan ya kare ne ya ji ana kiransa wato hajib kenan ya kai wannan bawan Allah saboda aikin da kai da maganar annabi sallallahu alaihi sallama ana yi maka albihiri Allah ya tabbatar da kai zaka zama shugaba a cikin addini abin koyi to kaga koyo shi kenan ana hatifi akwai hatif hakiki wannan ba wai ya zama manzo Allah bane ya duba tare Imam Malik za ga wannan magana to su mutanen da maza sun cuta masa ya zo wanka baya tubewa sai suka ce eh ai abin da yasa baya tubewa ya zo cikin maza yan uwansa mu maza ne kai maza ne kowa ya tube abin da kake da shi mu ma muna da to kare kare bi kake yi saboda haka yana da kayan maza kenan abin da ke bagwaiwa wai yana da ita shi yasa baya tubewa cikin jama'a haka suke ta gaya masa kuma in ba manta ba mun faɗa baya cewa duk manzo wanda Allah zai turo zai ture shi mutum lafiyayye wanda bai da illa ko kaɗan ba a samu manzo da illa to ranar da Allah ya zo ya kubutar da shi sai annabi Musa ya tube kayansa ya koma gefe inda ba mutane ya tube kayansa bawan Allah ya aza akan dutse yana duya yi wanka ya fito ya dauka sai dutsen ya gudu da kayan annabi Musa sai annabi Musa yana kiran kai ka tsaya gaba ne kayana ka tsaya gaba ne sutura ta dutsen bai tsaya bai mulki ba sai cikin jama'a ko da annabi Musa ya kawo jikin su sai suka gan shi zuciya ashe ba da kayan maza to yana da kayan maza hannu ɗaya ba zai danne al'aurarsa ba kenan saboda haka to sai Allah ya kubutar da shi bar Allah mai magalu wa kana inda Allah wajiha dama yana da alfarma a wurin Allah to sun cuta masa ta wannan kuma sun ce masa arin Allah jaharatan sun ce wa annabi Musa ba mu yarda da kai in kana so mu yarda Allah ya turo ka ka gwada mana Allah a fili mu ganshi ka ji manya ka ji kafirai wai ba zai yarda sai sun ga Allah a fili to Allah zai fito a fili ya ga ku ganshi zai turo manzo ba zai zo da kansa ba ba mu yarda da kai in kana so ka gwada mana Allah a fili ya tabbata mana wannan bawa na ne Musa ni ni turo shi wurin sa ku yarda da shi to lokacin da aka yi wannan ina amfanin ku yarda ai babu sun cuta masa wannan kuma sun koma cuta masa ya tura je a yi gangane na waɗansu mutane da za a yaƙa da aka je aka ɗibo su annai musa ya ce ya tura isna mutum goma sha biyu wanda ya ce su ta su yi security a zo a yaƙi waɗansu mutane to da suka dawo annai musa ce duk abin da wuri kakku ya ma kowa ma ku gaya mini da suka dawo ko sai suka faɗa amma shi yushau bai faɗa ba sun gaya musu din nan sai hankalinsu ya tashi annai musa ce to ku don mu ta mu shirya mu tafi suka ce wa da mu din gaje wani waɗancan mutane zamge zamge masu ƙarfi izhab an tawar buka faƙatila inna huna qa'idu ka je da kai da Allah ka ku yaki ka gan mun nan muna nan ba ma zuwa ko ina Allah ce oho kuna nan ko to ku zauna nan shekarar su 40 gune suka ɗima wuce shekara 40 ba su gane hanyar koma garin su ba saboda su yi ma Allah fito na fito to duk sun juta ma annabi Musa da wannan kalin Musa da kawai ya kawai lima tuzuna ne me za kuke juta mini bakan ta'alamun alhali kun san anni rasulullah ilaikum ni manzon Allah nake zuwa gare ku bai kamata ku juta min ba falan ma za ku lokacin da suka bauɗe suka bar gaskiya suka ce annabi Musa ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane sun ce annabi Musa arin Allah jaharatan idhab anta rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna bisharri sun kulla wani musa sun ce masa sahirun kazzabun kahirun wanda ba su gaya masa ba suka bauɗe Allah ya yi nuna musu ai nuna mu gaskiya ba su je ba a zaga Allah kulubanmu shi ko Allah sai ya kawar da zuciyarsu ba ya ki bari su gane gaskiya tunda sun ce ba su son gaskiya Allah dama Allah shi ku sani la yadil qawmal fasiqin mutane masaka hanya irin waɗannan Allah ba zai aza su ga hanya ba dama Allah haka yake iya nuna maka gaskiya bala-bala a fili ka yarda ta ce in ka yarda ka yarda in ka yarda haka ne baka ce baka yarda ba sai ce to sa'asifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabila ghayy yattakhidhu sabila idan Allah ya faɗa da dan adam fa mutum dan adam mai hankali mai tunani mai ilimi Allah ya yi ɗan'ada kan kowa, Allah ya nuna maka gaskiya a fili ka ƙiyarda, ya nuna maka ƙiyarda, ya nuna maka ƙiyarda shi kenan, ba wai zai zo shi faɗa da kai ba, a'a, sai Allah ya kawar da hankalin nan naka, sai ya mai da hankalin ka irin hankalin dabba, ya mai da kai jaki, ko ya mai da kai bir ya ce kunu gyaratar hazi'in, ko ya mai da kai kamar sun limari ya hamilu asfaran, ko ya kai mai da kai kamar sai kalbi in tamin alihi yalhaz aw tadruku yalhaz to Allah ya faɗa da kai sai ya kawar da hankalinka ba ka ganin gaskiya wani ya rau kullu ayatin la yu'minu biha duk hujjar da aka mutu zai kiyarta an ga cewa ai ba zai taba yiwa ba wani ya rau sabila rushdi la tanzu sabila gaskiya idan mutum ya gani zai aje ta ƙarya wani ya rau sabila ghayy idan ya ga hanya ta banna ta ƙarya ya tahizu sabilan sai ya ce wannan ita ce gaskiya ka mutum Allah ya riga ya kawar da hankalinsa kenan ya ya raba shi da sanin gaskiya zai ga mutum ya ya dima wuce ya lalace a nuna masa gaskiya ga gaskiya a fili ba da an ajiye ta koma kawo ya lalo ba sai ya ji ta wanda ba ya gani amma ga mutum da idonsa kwala-kwala ga idanun zuciya ga idanu na gani ga kunnuwa na zuciya ga kunnuwa na jiki a mutum ya gaskiya ya giya gane ba saboda an riga an kawar da zuciyarsa wala ma za ku azaka Allah kulubahum wallahi da ma Allah la yadil qawmal fasiqina as fasiqai kam Allah ba zai aza su ga hanyar shiga aljanna ba وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى قيامس يا رسول الله ana magana da bani isra'ila ko yanzu ka gaya musu ko ana magana ma da kowa da kowa lokacin da annabi isa bai gane isa ibn maryam lokacin da annabi isa ibn maryam ya faɗa yace ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila domin shi annabi musa an turo shi cikin ila fir'auna qawmi din da kawai da muka faɗa su bani isra'ilan nan su ne wanda suka yi saura wa suka zama mutanen annabi musa su kibdawa kan wanda suka gi annabi annabi musa allah ne ga halakar da su dundune a cikin ruwa bima khaliyati mukrifu fa udhilu naran saboda laifin su aka nutsar da su a ruwa suka bulle a wuta igena yin suna cikin wuta sai aka bani isra'ila mutanen annabi musa wanda yake cewa da nursilan da maka bani isra'il din nan وتلك نعمة تمنها علي أن أبدت بني إسرائيل متانا أن موسى إن كينا تنسوني سكا ذو مؤمني ما سي إيماني أنا هكا أنا تفيا أنا تفيا dawa shi manzo a lokaci kamar kuɗi ne a lokaci a ƙasa gwamnati tana da dama in an ɗibi lokaci da ce ta canja waɗannan kuɗi ta kawo sababbi idan ta kawo sababbi ka ce a ni ban ga laifin tsohin kuɗi na ba ba zan canja ba to za ka tabbata lokacin da ka je kasuwa sayan wani abu ka je banki ba a karba saboda tsohin kudi ne amma da kudin ne a annabi musa annabin allah ne a lokacin da allah ya turo shi to haka haka ɗibi lokaci sai allah ya turo annabi isa canji ga annabi musa canza allah ce da ku canza ga sabon annabi na turo sunansa isa kamar gwamnati ga sabon kudi annabi isa ya zo ya ji ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni din kuwa gani ba wallahi manzo Allah nike wurin ku saddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati kuma ni da kuwa ganin nan na gaskanta abin da yazo gaba na nan manzo shine annabi Musa da sauran manzanni da kuma at-taura wanda aka ba annabi annabi Musa saddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa bashiran bi rasulin kuma ina muku albishiri akwai wani babban manzo yana zuwa bi rasulin wani babban manzo ya ji yana zuwa min ba ni suna bayana bayan na daga ne muku bishara ko ne babban manzo wanda zai zo ismuhu ahmad sunansa ahmad annabi muhammad kenan kafin Allah ya kawo annabi a duniya sunansa ahmad a sama a wurin mala'iku sunansa ahmadu wato ahmadu min kulli hamidin wa ahmadu min kulli mahmudin annai mahmud kenan alaihi sallama af'alu kenan ma'aunin af'alu to amma anan lokacin da Allah ka muna shi sai sunan zai zama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko Muhammadu kenan mufa'alu kenan kuma mafi shayyabo mashayabo kenan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi isa yayi bisharan sai ce yana zuwa ismuhu ahmad an ga bani isra'ila kuma sun san da haka fa yana cikin aljilan sunnan kaga ai shi yasa su yahudawa badin nadir lokacin da suka je wurin mushrikan larabawa su a gaya musu cewa dan uwan kunnen ya zo ya ci mutuncin ku a badar ya karkashe ku ku zo mu haɗa kai mu zo mu je mu yaƙe shi mana shi ne shi abu su bayan ke cewa to kun gani ku ne malamai ku ne littafi gabanin ku annabi ne manzon Allah ya ce to ba shi ba ne kam amma dai yana zuwa wai su hayan suna jiran wai annabi Muhammad ya zo su nasara wai hayan wai suna jiran wai Isa Muhammad ya zo kaji hauka har yanzu ba suna wai suna jiran wai wai ruhi mai tsarki ya zo wai sauko wanda zai sauko din wai ba annabi Muhammad bane alaihi sallam Isa Muhammad wadda ma jawa filibai daji lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne Muhammadu ya bayyana yazo musu da hujjoji kalu hadha sirrun mubin suka ce kai wannan ba shine manzon da ake nufi ba ai wannan ba abin da yazo da shi banda sihiri ne a fili kaga abin da zo ga yawa annabi Musa gashi ya dawo wurin annabi Isa an ce masa sihiri ne mubinun sannan kuma ga abin ya dawo wurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to haka ma waliyai bayan Allah a bayan sunnan duk wani salihin mutum mutumin kirki sai kaji mutane sun je sun je da sihiri ko ko kahana ko ko duk dai sai ga zuriya ba wuce dan sihiri ne ko ko kane duk dai sai an samu muguwar magana da aka bar shi in dai ya cika wancan gado na al'ulama warasatul anbiya ba to sai an samu abin da aka je yi da shi ba za a bar shi nan ba haka din zuri ce malama ya fi bayan galu ha za su rubi sihiri ne wannan kawai a fili ya zo mana da shi ba wani manzanci ba na wai alkurani na wai sihiri ne kuma sihiri ne amma har yanzu sun kaza zuwa da irinsa Allah ya gaya musu da suka kaza ce walil tamatil insu wal jinnu ala an yatu mithli hadha alqurani la yatuna mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira dan ba sa iya kuma sun gwada amma sun kasa
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم أي cikin azzalumai ma ba wanda yafi zalunci mimman iftara ala Allah al-kadhib yadda wanda ya kira wa Allah ƙarya Allah ya turo manzansa ga ce ƙarya ne ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane Allah ya tura al-Qur'ani babban littafi wanda la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tuni ma banna ba za ta zo ma littafin ba yanzu ma ba za ta zo ma littafin ba bayan yanzu ma har ƙarshen duniya har abada ma banna ba za zo mu littafin ba littafi daga Allah amma ku ce ba ku yarda ba ku kira ƙarya ku ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya gage alqur'ani na ai ba makaryata ba azzalumai kamar ku ba azzalumi kamar da ya kira ma Allah ƙarya wa jira Allah ya kaji ba huwa yud'a ila islam kuma gashi shi wannan da kuka danganta makarya din nan kuka ce makaryaci ne kuka ce masa sa'irun ne ko kazibun ne ko ko abin da ya kama da wannan gashi yana kira zuwa ga musulunci musulunci ko kowa ya san gaskiya ne wa dinil haqqi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi wa yud'a ila islam amma ba laifi haka Allah ya shirya wallahu da ma an faɗa kun sani shi Allah la yadil qawmal fasiqin da la yadil qawmal zalimin irin waɗannan azzalumai Allah ba zai daidaitar da su ga gaskiya ba tunda suna cikin zalimcin su da kila dai sai sun tuba wa Allah يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ba abin da suke nufi su abin da ya hana su yarda annabi Muhammadu alaihi sallama su nasaran ne da suke kusa da mu ko yahudawan ne da suke nesa da mu da yake nasara sun fi zama kusa da mu bisa ga yahudu yahudu kam suna nesa da mu don musu da annabi isa ba balle su yadda annabi muhammadu annabi isa ba sun baɗi biya kun manganu game da shi amma yanzu sun haɗa kai da yahudu da nasara a zo a cuta a musulmi amma har yanzu musulmai suna nan cikin duhun kai ba su gane ba suna nan suna ta bada da juna mu haɗa kai mu zama abu ɗaya mu ma bar ɗakunya kunyata yahudawa mu kunyata nasara wannan shine abin da yake daidai da mu mu kara musulunci ba mu rage masa yawa ba manufar su kawai yuriduna suna nufin lithibu nurallahi wannan haske fitila wa sirajan muniran annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi sallama su kashe wannan hasken bi afwahin tabakunan sunnan shi yasa suke taudin miya kuma gano lasta mursalan lasta mursalan Allah ya ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ni Allah shine ya ishe ni kana da ku ni ustu bi rabbi wa rabbikum na fake da Allah ubangiji na uban ko ba ku so shine Allah ku shine Allah na kuma shi ya turo ni kuma ba ba yi komai yuridun litu nur la biya fahim wallahu mutimmu nurihi Allah ko mai cika hasken nan nashi ne duniya ko ina da ko ina sai ta ga hasken walau karihal kafiruna koda waɗannan kafirai sun ki basu so ba sai Allah ya cika annurin ko Allah ya cika annurin ko ina yanzu an san gaskiya an san annabi Muhammadu alaihi salam duk duniya ba inda ba a ji labarin annabi Muhammadu ba duk duniya ba inda ba a ji labarin alqur'ani ba duk duniya ba suke da kokari su danna alqur'anin nan in annabi na karatun alqur'ani su ne suke zuwa su dage su taro yara su gayyato mahaukata su gayyato wawaye su tara su gaba la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi la'allakum taglibun ku tada ku tada kuwa ku tada rigima ai ta rigima kar ku bari aji abin da annabi ke karantawa wai kan qur'ani ya wuce wurin sunnan Allah sarki ya wuce wurin shi yanzu kai ko ina sun yi sun yi su kashe wannan hasken ina abin abin nan su bai tabbata ba sun zo su kashe hasken annabi sallallahu alaihi wasallam kar a ji labarin sa ina ko ina ga ina ana taro saboda annabi ana mauluduka ne saboda murna samuwar annabi ana harkoki da yawa saboda samuwar annabi amma shi baki annabi ba ya son wannan yana so a kashe hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a iya kashewa ko da kafirai sun ki ko duk wanda suka yi din nan wani kalil kafiruna ko sun ki sun ki sun yi kokari sun yi kokari a danne musuluncin a danna alkur'ani a danna ne wa ba za iyawa misali dai wai kamar yanzu mutum ka zai zo ka kulla hitila a ci balbal an san a ci balbal ko kamar ka samu a ci balbal sai ka kunna to in ka tashi kashe ta ai za ka sa bakin ka ne hu sai ka kashe ta ko to wannan kan kana iyawa to amma yanzu wanda ya fito da ranan nan falfal ya zo ya ce wai zai bushe hasken ranan da bakinsa zai iya ai ba zai iya ba ai gara wanda ya ce yana so ya bushe hasken ranar nan da bakinsa bisa da wanda ya ce yana so ya kakkabe qur'ani a duniya kakkabe addinin musulunci kakkabe annabi muhammad a duniya kan labari sai kai ina inda yana iya bushe hasken rana da iskan bakinsa to bismillah ya gwada ya gani ai su sun gwada sun yi sun yi kan labarin annabi ya kai bayan da ba su yi ba duk su ne muke gaya mutane duk su ne suka kawo mana wannan sharri aka raba musulunci guntu-guntu sun shigo Najeriya sun iske yara suna ta rubuta alkur'ani suna haddace shi sun diba sun iske wasu ga su ba larabawa ba suna ta talifi na alkur'ani na littattafani na musulunci suka ce kai wannan akwai hadari wannan akwai hadari sai a sa ido da su tun lokacin da suka zo Najeriya suka same mu haka a sa ido da mu akwai hadari sa kullun gona sharri su baka tunanin su ba ka irin yadda suka yi technology nasu kamin warakan nan Najeriya duk ta zarwa sai bata bata amma saboda albarkar waliyai bayan Allah da rike addinin musulunci da da da kula da shi gashi nan dai kasar tamu tana nan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addinin musulunci zai bayyana a gabashin duniya zai bayyana a can amma mataimakansa sai a yammacin duniya Allahu akbar saboda a ganin wata rana ma ana zaune tare da sabai annabi ya magana magana irin wannan sai ya nuna wurin su salmanul farisi kasan shi dan dan kasanmu ne dan afirka ne sai ya ce wannan cikin kabilarsu kabilarsu ne wanda za su taimaka ma addini sosai sosai saboda ake gani yanzu in ka tafi kasashen larabawa ma sai ka iske masallaci kamar wannan da wahala a cika samun farko kowa yana gida kwancinsa amma sallah yara zai ga yaro dan shekara 20 wai ya ana hayya Allah sallah zai gan shi in kai magana sai a wannan shabab ne yayi shabab wai ba su yi sallah ba yara ne wani ya ga shekara 20 da wani ba duk yarin wannan zai da wahala su yi sallah asu gudiya nake ga muka ba da wahala ga suna sallah gan su ana sallah suna kalle kallon waya su matsa wannan su matsa wannan yan satellite ne suna kallo kullun suna bobbol din su suna alkoki in ga ce kai ku tashi mu je mu yi sallah ya wannan sun yi sallah ya ino a la la la wannan ha shabab shabab ha za shabab ko su yi sallah wai yara ne ba su sallah ba kage sai da ciyawa wanda duniya ta gaji da su lahira ba ta karba ba zuwa gani da kyar a shigo masallaci da sanda wai su ne za su shiga sau farko amma mu a gazashen mun ba haka bane zama zama sai mu gode wa Allah yuriduna liyudhilu nura Allah wa fahim wala mutum nurihi walau karihal kafirun ko da kafirai ba su so addini na musulunci da alkur'ani da annabi Muhammadu sai ya game duniya kuma ya game هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو شيء الله نندي wannan zabba Allah wa bisa adu ma fil adin nan dai wallazi shine Allah da arsala ya tura rasulahu wannan babban manzo nashi annabi mu da kenan sallallahu alaihi wasallam bil huda da wannan shari'a wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya huda alqurani kenan wa dinil haqqi da addinin gaskiya shine shari'o'in addinin nan lidhirahu ala din kullihi Allah ya yi haka ne ya turo annabi ƙarshe aka ce ba wani manzo ba wani annabi bayansa saboda addinin musuluncin nan addinin da annabi ya zo da shi wanda yake millata Ibrahim hanifan wannan addini wanda irin sani annabi Ibrahim ya yi lizhirahu don Allah ya aza addinin na musulunci aladdini akan kowane akan addini kullihi kowanne addini ne ko addinin gaskiya ne irin yahudu ko addinin gaskiya ne irin nasara ko addinin ƙarya ne irin na wanda suke cewa ba su da Allah din nan ko masu bauta ba ka don shi addini yahudu addini ne ai don a zamanin su shine addini addinin nasara wanda annabi Isa ne zo da shi addini ne gaskiya ai canji ne aka yi kuma nur kalimar guda ce la ilaha illallah ba gari tauhidi dai ne shari'a ne kawai take bambantawa a zamanin su da zamanin mun nan sai dai bambanci idan Allah ya kawo sabon manzo to sai a zo a zo a canja a dawo ga sabon manzo din yanzu Najeriya kana cewa ba kai da shugaban kasa sai wanda ka sani kila shekara talatin da suka shige karya ne duk shugaban kasan da aka nada ba gaskiya bane wancan shine na gaskiya ta yi daidai a garin ku kila ka samu ayi sarki biyu ko uku duk dai sarakan nan karya ne baka yadda ba sai wanda ka riska din nan za ta bayi wannan ai ba za ta bayi ba ba zai taɓa yiwuwa ba kuma su nasara da su yi haƙuri walla annabi isa allah bai turo shi wurinsu ba su waɗannan yanzu kiristan da muke tare da su shi ba a ƙasansa aka aiko shi ga mutanensa ba ka ji ga bani isra'ila to allah kirista munan nan su bani isra'ila ne kuna na nigeria kuna a ghana kuna da ethiopia kuna a nan ƙasashen mun nan ku cewa annabi isa shine annabi ku da gudawa Allah bai turo annabi Isa wurin ku ba annabi Muhammadu ne Allah ya turo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya game masa kira gaba daya ga duniya shine kawai annabin da ya game kira gaba daya amma nasara in sun je lahira sun ce wai su mutanen annabi Isa ne annabi Isa ce ba ruwa na da ku ba aiko ne wurin ku ba wai qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila ce inni rasulullahi ilaikum ila bani Isra'ila kina ka turo shi ba ila ali Nigeria ba ko ali Ghana ko China ko kaza illa bani Isra'ila saboda haka su dawo ga addinin musulunci wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu kuma sun san musulunci wallahi shine gaskiya in yarda ne kawai suka yi saboda kissa da wata manufa ta banza wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu ala din kullihi walau karihal mushrikuna ko da waɗannan babbakun matsafa mushrikan larabawa sun ki ba su so addinin musulunci sai ya haukan su yanzu in kaje makka ina kuma kan da suke bautawa wanda annabi yayi ta faɗa da su ko da annabi ya zo ba yayi fatu makka akwai gunki wajen 300 da wani abu kewaye da kaba wai su ne ake bautawa ranar ne annabi ya sa ice sandarsa mai girma yana ture kuma kai yana ja alhaq wa zaqal batil innal batila kana zabuka duk ranar manzo Allah ya ture su in ka je kaba yanzu ko ka alama gunki kana gani yanzu ko dan jika Abu Jahal shi na dace maka ai mu manya ne mu jikokin Abu Jahal ne suna faɗa ina su utuba su walidu dinnan su sauran kafiran nan akwai jikokin su amma yanzu ka dan taba gida da wani ce ai mun muna daga cikin jikokin wani suna nan rige da tarihin su amma ba sa faɗin wancan bugun tarihi sunan su ya riga ya bace amma su ne ka cewa su ne manya in ma an ta lahira in gaskiya ta tabbata ma tashin kiyaman ya tabbata da uta yanna malam wa walada duk ƴaƴan mu da tukiyan mu sai an dawo mun da ita Allah je kaji manya a talal gaiba abin ta kaza inda rabani hadan halan kun je lahirin ne kun gani ko wani kun je lahirin kun gani mana Allah ce karbi da su sanaktubu ma da يقول ونمد له من العذاب مدا وننسه ما يقول وياتينا فردا rabi da ni da su in na kama su za su tabbata zan yi ma halkatu wahida alƙalar mushrikun ko da matsafa sun ki يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الله تتونا قيامه إنا ما إيماني kun ji da abin da gaya muku dai kun ji abin da gaya muku ga yadda aka yi da annabi Musa annabi Musa ya yi handin oba ya ba annabi Isa annabi Isa ya yi handin oba ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku mu'minai na jawo hankalin ku ji hal adullukum kuna so in aza ku ala tijaratin ga wani kasuwanci wanda za ku ci riba tunjikun wanda zai tsarda ku min azabin alim ga azaban nan mai radadi ta lahira kuna zo muka ce eh Allah muna zo yake to ga kasuwancin تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون kasuwancin kawai gashi bai da wuya ba ba sai ka ɗauki kaya ka je Ghana ko ka je ƙasar Faransa ko ka je ƙasar waje ko ka je kasuwa ko ka je gona noma tuminuna billah imani kawai da Allah to wani aiki ne ka ce la ilaha kawai duk abin da ya same ka zame na wadana daga Allah da Allah wannan aiki ne tuminuna billahi wa rasuli ku imani kawai da Allah da manzonsa wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi ku yi sajadi fi sabilihi hanyar Allah jihadi kala biyu ne akwai na takobi na makami akwai jihadun nafs an dawo daga yaƙi wanda ba taɓa yaƙi mai wahala kamar sa ba shi ne yakin tabuka duk yaƙi yakin daga ba taɓa yaƙi mai wahala kamar sa ba an ji dai an dan taɓa tarihinsa kaɗan inda muka fito karatun baya to an dawo sahabbai wani kamar ya kama da wuta saboda wahala wani hannunsa a gaba kan jama'a yaƙi kamar irin wannan kan Allah maimaita kan Allah ya maimaita kowa hankalinsa ya tashi an ka garin madina ana batun a shiga an zauna an dan huta annabi yace Allah sarki raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar a a sai annabi yace jama'a Allah shine da iko mun kare karamin yaki sauran babban yaki hanu aka la ilaha illallah she ko mun kare ba wanda za a bari yanzu akwai wani babban annabi ce kwarai ko akwai babban yaki a wannan gefe muka yace cikin ku ne cikin ku ne wani irin yaƙi da ya ce jihadun nafs yaƙi da zuciyanka zuciya ba ta bi kafiri ƙarfi zuciya ta bi kafiri ƙarfi ta bi dutse ƙarfi ta bi ƙarfe ƙarfi zuciya ko ba za haɗari ba yanzu in ka je yaƙi da kafurai idan kafiri ya kashe ka ina kai aljanna ko wallahi yaƙi da zuciya in ta kashe ka wuta kai ka ji haɗari babba idan zuciya ta rinjaye ka can mun karanta suran da muka muka fito wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kare shi da kyankyame kyame na zuciyarsa ya rinja zuciyarsa baya rowa da abinsa abin hannunsa duk abin da Allah ya bashi yana hannunsa ba zuciya ba to shine mai rabo to ita zuciya in kuka buga kuka buga da ita ta kayin da kai kan tana kana tana ma kai sai ramin wuta ka ji hadari amma in ka samu kashe da sai kai aljanna yasa Allah ya ce ya ce ita zuciya din nan ma umaru nafsi inna nafsa la amaratu bisu illa ma rahima rabbi to sai annabi ya ce an dawo da karamin yaki sauran babba saboda kowa ya tabbari ya gyara zuciyarsa karka bari shedan ya rinjaye ka can mun karanta raballahu masalan masalan rajulan fi shuraka mutu shaki suna wa rajulun salaman da rajulun hai sau ya ne matsala mutum kala biyu ne wannan mutum bawa ne amma na mutum guda ɗai tak shi ne da shi in wanda baya da lalura dokuwa ga da sanyin hali in ya sa yaronsa aiki to yakan taimaka masa shi mai gidan kuma yana sa shi aiki daidai wanda yake iyawa wannan bawa kaga ba wahala to da wannan bawa da yake da uwayen giji da yawa kuma masu bakan jayayya wannan ya ce zo ka yi min noma wannan yana jin ya ce zo ka yi waje kai je kasuwa ka so min kaza wannan yana jan ya ce kai je ga tsumma na ka wanke mini kuma kowanne in baka yi masa aikin ka saba akwai hadari Allah ya ce wai suna daya wannan bawa da bawa mutane da yawa wannan ya sa igiya ya ja wannan ya ja wannan ya ja wannan shi kuma mutum guda ne kawai jayi da shi don Allah ba sai biya ba to wannan su kudin nan fa duk wanda ya ja shage ba za ka yi ka mutu to wannan ya sallama mutum daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ko ya sallama wa duniya ya sallama wa san zuciya ya sallama wa shedan an jima duniya ta ja an jima shedan ya ja an jima san zuciya ya ja wannan duk wanda ya yi ka mutu kenan to Allah ce ga kasuwancin dai tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna ku ta kokari ku ta jihadi fi sabilihi cikin daga hanyar Allah din nan tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi ku ta jihadi wurin da kalmar Allah bi amwalikum ku da dukiyar ku wa anfusikum ku da kawunan ku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun in ku kun sani in kuntum ta'lamuna in kun sani to zalikum khairul lakum ya haka shine alheri gare ku saboda haka ko dai wancan jihadi ko wancan jihadi ba za a yi shi ba na takobi sai wuri ya kure sai an rasa hanya sannan za a yi jihadi ta gumi amma shari'a ba ta yadda wata kungiya ko wasu jama'a su ɗauki makami su je su yi jihadi ba jihadi emergency ne shi ka sa a yi jihadi ai ka san emergency ko ko ba ta emergency sai lalura ta kama zai ci to ga emergency dole nan in lalura ta kama a bina amma lafiya lauga inda za a yi to in kaga an ce ai jihadi lalura ta kama ba yadda za a yi an kira ba zo su bauta wa Allah sun ce ba za mu yi ba an yi an yi ku bauta Allah sun ce ba za su yi ba to shi kenan lakum dinukum waladi ku rike addinin ku rike namu ka kuwa dan gomi wani ce ina ai ba mu rike namu addini ba ku rike naku naku ma sai kun bari da Allah ya ce ho a tarshaunahu wallahi ba ku an tarshawu za ku ji tsoron su ne kar ku ji tsoron su ku je ku yage su ne kamata ku su raba ku da addinin kar ku yarda to ta nan ne za a yi jihadi kuma sai an zamu shugaba wanda kuka yi mubaya'a alal kitabi wa sunna da ijma'i amma kawai wata kungiya ta dauki makami ta ce ta yaki yakin sun kuru ne duk wanda ya mutu ana ya mutu dan wuta ya halaka Allah kiyaye mu saboda haka mutane su kiyaye ba kawai ku su matsalar siyasa ba ku dauki rudu ku je ku kama ku kona kayan mutane wai kuna jihadi ko abin da ya kama da haka kusan mu ma din da an zuwa yi jihadi ya ce a kashe mu wasu shekaru baya ko wai mu yan dari ga a kashe ma nan je gaba wai kafurai muke mushrikai ne a zuwa yi jihadi ko da yake dai muka dar ba su ana tayarwa ko to sai a batta ne tunda ta wuce to haka dai Allah yake zo ai ta jihadi da dukiya ka gina makaranta kai jihadi ka gina masallaci kai jihadi ka koyar da ɗalibai addini ƙur'ani ne karatun ilimi ne hadisai ne shi ma kai jihadi kowa ya samu jihadin dai kai ko yara ne kai suna wasa kai kai ku tashi mu je makaranta ka tura su kai jihadi jihadi yawa gare shi ku tijadu nabi zabillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi da dukiyar ku yi da kawunan ku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun in kun san abin da yake alheri muku din to wannan shine alheri يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويهلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم والله إن كنت ياكا kuka bi wannan kasuwanci yanzu can gaba in mun kare wannan sura za ka ji Allah yana gina ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah to wannan ana gaya mana tijaratan tunjiku min azabil alim innan dama can inda muka fito da farko ya gaya mana inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum aljanna na'am kayan sayarwar mu shine rayuwar mu Allah ya ce to na saya muka ce Allah nawa ka saya yace aljanna za na ba ku muka ce mun sayar yace to ku yake aljanna shikenan yanzu mu Allah sai rayuwar mu ba na'am ya riga sai rayuwar mu idan mu yi umurnin sa shikenan shi ba zai saba alƙawari ba sai dai muka saba ah shi ya saya kai kace baka saida ba to tunda baka saida baka saida ma Allah ba rayuwar taka an je lahira ka nemi aljanna wurin sa ba za ka nema ba amma in dai ka saida masa shi ya saya kace ka sayar to sharadi dai abin nan da ya saya karka dai ba komai amma ko kai ka sai kaya bayan ka saya an ka zo karba kila abin nan guda talatin na aka goma sha biyar mai saye zai saya sai ka kawo ciko to goma ba ka da cikon shi kenan karbi kayan ka ba da su saboda haka an je lahira Allah ya sayi rayuwar mu gaba ɗaya mun sallama masa da ibada eh mun sallama to kar mu je mu yi yaudara in dai mun sallama shi ka Allah ya fi kowa shi ka alƙawali zai ba mu aljanna din nan idan mun yi hakan nan ya kafir lakum dhunubakum Allah zai yafe muku zunubanku ya ku bayin Allah Na'am.
yadkhulukum zai shigar da ku jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai wanda aka bada din nan suna gudana a cikin ta wazakin daimatan kuma akwai mazaunai gidaje tsaftattu masu kyau gini ba na kasa ba ba na bulugum na zinariya da lu'lu'i da zubarjar Na'am.
shine aka shirya mana aljanna gidaje ne wanda sai dai wanda ya gani laikai mu mazakin daimatan fi jannati adan ذلك الفوز العظيم كاي سامو wannan ko ai shine rabo babba Allah ya bamu وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
wa ukhra tuhibbuna nasrun min Allah wa fatun qarib wa bashiril mu'minin ko akwai wani abu na nan kuna so bayan wannan bayan ku imani da Allah ku je lahira a baku aljanna Allah ya ce ai na san ku duniya kuke duniya ku kasuwar lahira ne yasa na san kuna taro ku rabbana a wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wasu ku suna taro ku Allah ka ba mu duniya Allah duniya dai ta yi kyau lahira ma ta yi kyau amma da yake cewa duniya kawai Allah ya ce wannan wawa ne ai ce ina mamakin mai roƙon Allah ce ya bashi wani abu ba aljanna ba ina ina ina bani mamaki bai san aljannar ba ina mamakin mai roƙon a kare shi ga wani abu amma ba wuta ba Allah ke gudun maganin babban makiyan nan kai ga babban maki bakin maki ma shaidan tare da kai kana neman kare wani bakin maki kana da bakin maki kamar shaidan Allah ce to na zan tunda kuna duniya ba lahirar kawai kuke so ba ai ko wannan mai na son duniya ta yi masa kyawu نعم ya samu abinci mai daɗi masallaci mai kyawu wurin ibada sutura mai kyawu gida mai kyawu abin ha- kowa ma yana so نعم sai dai wanda shi ba ya so akwai wanda ba su so irin annaba yana annabi Muhammadu ka ji addu'a sa Allahumma ayni miskinan wa hashurni fi zulatil masakin Mm-mm.
ni dai ka tada ni miskini marashi ka banni haka kuma ka tada ni cikin marasa ka ji wani addu'a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta roko kai kullun kai zalla dai Allah kawo arziki Allah ba shi annabi Allah ya tada shi cikin miskinai ke ce shi ya rayu miskini da a gani yana cikin hali ma kamar ya faɗi saboda yunwa ga dukiya sai mata kallon kashi a hanya saboda ba ta gabansa sallallahu alaihi wasallam wakura amma na san akwai wata wani jin daɗi shina nan tuhibuna kuna santa نعم wani iri ne shine nasrun min Allah kuna so Allah ya ba ku nasara tunda mu ne can muka fito muna kiran la taj'alna eh, labana taj'alna fitnatan lil ladina kafaru مم.
Allah karka zabari mu zama fitina wurin kafirai ka dauka kasu da duniya da jin daɗi da arziki ko kuma na cikin talauci Allah karka yi muna haka to na san kuna son jin daɗi ku samu nasara duk inda aka je yaƙi ku samu nasara alhali ku an je wurin yaƙi ku samu nasara ba an kashe ku kun yi aljanna kun huta da wahala kun doge aljanna kawai amma in kun dawo duniya har yanzu noma da nema yana nan ba bari ba sannan wani rabon gani ba akwai wani ma zai ya ci kululi to ai wannan ba nasara bane dawowar ba nasara bane amma ku a wurin ku nasara ku dawo ku samu duniya ko tuyi kuna na san kuna son ta nasarar min Allah fatuhun qarib to na ba ku za ku samu nasara kuma akwai fatahi nan kusa kusa da ku مم.
kenan Allah yana nuna mu mu'minai nan gaba kadan za a ce makka makkan nan dai da aka fitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka aka aka ce makka har yanzu dai makka ce ya ce tana karkashin musulunci ko an so ko ba so ba ko da yahudawa sun kawo mata hari ta baibai kamar da suke ta kawo maka mata yanzu ta baibai to har yanzu dai musuluncin dai ko ba a so shine gaba a makka na'am ko mu ma a kasan mun nan ko ba a so musuluncin dai shine a makka dan ko yanzu aka yi population aka kirga musulmin Najeriya sun fi wanda ba musulmi ba yawa Najeriya mun kasa su an kasa mu uku to mu ne kashi biyu da kyar za su dauki kashi daya nasrul min Allah fatahun qarib wa bashirul mu'minin su mu'mine dai muna yi musu bushara da samun nasarar nan da fatahi a kusa da kuma babban nasara shine samun shiga aljanna Allah ya ba mu
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للهواريين من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فإلى الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين آه سورة يا قاري ya ayyuha allazina amanu Allah ce ina dai masu imani da daga ya muku hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim inna na ba ku doka tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi wa amwalikum wa anfusikum ya ku wanda masu imani kunu ku zamo ansaran lahi masu taimaka ma addinin Allah Allah yana kira na masu imani ga mu to ku taimaka ma addinin Allah kaji da taimaka masa bi amwalikum wa anfusikum shine taimaka ma addinin Allah kuna kuna salallahi kama kala isa ibn maryam kamar da isa dan maryam dan maryam dinnan annabin da ya hannun goba da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kala isa ibn maryam dil hawariyina da yace ma hawariyawa hawariyawa su mutane ne masu tsafta lokacin da annabi isa Allah ya turo shi yayi ta kira ya ta kira wasu karba ba sai sai yace man makan lil hawariyina kamar da shi annabi za ce mahawariya da aka turo shi man ansari ila Allah dai shaila ce jama'a ba zan samu ya taimaka min ga addinin Allah mu yi wa'azi yayi ta wa'azi ta wa'azi kai bari ma miya goma ga suke bada game da annabi Isa ba su a wurin yahudu annabi Isa ba ko da bane subhanallah kuma da miya goma ganganu game da annabi Isa wanda mu musulmi bai da kokewa ma mai ta magana ne annabi Isa ya ji kira man ansari ila Allah alal hawariyun hawariyawa wasu mawanka wanki sana'ar wanki suke yi su ne hawariyun suka ce kaji talakawa ne kenan dai za suka ce mu za mu yi da kai ba wanda ba wanda suke tare kai sai matsaya da talakawa masu wanki sana'ar wanki sukan wanke tubabin su falfal su haske saboda tsafta haka aikin su kuma suna wanke na waɗansu idan sun ba su din Allah wariyun nahnu ansarullah gamu gamu za mu zo mu bi ka mu taimaka ma addinin Allah fa'amana ta'ibatu min bani isra'ila wanzu jama'a daga cikin bani isra'ila mutanen annabi Musa suka yi imani suka bi annabi Isa wa kamar ta'ifa wanzu kuma suka ce san wa ko basu yarda ba su canza annabi su annabi Musa suna nan rike da shi ba zai da annabi Isa ba annabi Isa ba ma mutun ne ba wanda ya kamata ma bai ma cikin tsari haka suka faɗa bai ma zan mutum ma halattacce ba balle har ya zama wani mai kirki balle zama annabin Allah manzon Allah ba sai yadda ba a'udhu billahi fa kamar da'ifa bayan ladina amanu ala aduwwi wannan yan baki wanda suka yi imanin nan sai muka karfafe su muka aza su akan makiyan sunnan yahudawa bayan ladina amanu ala aduwwi fa azbahu zahirin so kasance su ne marijaya Allah ya daukaka su ko gobe wa inna jundana lahumul galibun mutanen Allah su ne madaukaka amma da musu bi Allah ba su ne makaskanta komi zaman mutane yan gangane ku dai tsayawa Allah sai Allah ya tsaya mu to lokaci ya kai to na to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya rinja da mu kan magiya addinin musulunci duk inda suke wanda muka sani da mu sani ba Allah mana gafara Allah ya tausaya mana amin Allah ya kiyaye mu kiyaye mana imani mu da mutuncin mu Allah zan daga san mu Najeriya da sauran kasashen musulmi gaba daya ba mu kwanciyar hankali amin an sai bako addini Allah ya taimake su Amin.
barka annabi Allah ya ji kanmu ya muna gafara musu da da Amin.
mata rayu da matattu duk Allah ya musu gafara iyaye da malamu shanan duk Allah ya saka musu da alkhairi amin Allah ya kara musu shanan mu karama Amin.
wannan musiba take damun mu a duniya Allah ka yaye mana albarka annabi Amin.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Amin.
ka san mu Allah ka data mana su da alheri amin ka dungure mana su ga sharri kuma Allah ya muna haka Amin.
Allah ya ba mu alheri da duniya da na lahira Amin.
Allah ya kiyaye mu sharri da duniya da lahira albarka Amin.
annabi bismillahir rahmanir rahim فاتحة لصلاة الفاتحين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك آمين.
نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين صل على سيدنا محمد الفاتح آمين.
وملك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آمين.
اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين